baka ji da wannan ko ba sai an sa shi ba ana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa muwaɗa'ul imami malik ne a nasin rahimahullah muna nan cikin kitabun nika za mu tashi kan babi na goma sha hudu ma ja a fi karahiyati isabatil uktaini bi milkil yamin wal mar'ati wa banatiha babin da zai bayani akan wato ƙin ko hani daga saduwa da 'yan uwa biyu mata ta hanyar mallaka mallakar hannun dama ko kuma mata da yarta mace da yarta wato ma'ana ta hanyar mallaka ba aure ba a haɗa su guri ɗaya a taki wannan a taki wannan to ƙin haka ɗin karahiya a nan ba ana nufin karhanci irin da ake cewa ba laifi ba ne sai dai wato mai tsanani sai dai ba a so a yi haramcin hakan ake nufi haramcin haka ɗin ake nufi wato babi da zai magana a kan ƙin wato hani da haramtawa saduwa da 'yan uwa biyu mata dama dai a aure an karanta wancan ma'obain al'uktain a nasan alkur'ani cewa ba a hada ya da kanwa shagikai ne li'abbai ne li'ummai ne wannan bai halatta ba to haka nan ko dama da mallakar hannun dama ne wato ma'ana ko ku yange ne bai halatta a haɗa su yawa hakanan ma kuma tunda ba za a iya haɗa mace yan uwa ba to ina ga uwa da ya saboda haka an hana saduwa da yan uwa biyu ta fuskar mallaka ko kuma mata da yatta حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين تودع إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهوا عن ذلك إمام مالك يا سامو وانا أسري daga ibn shihab daga ubaidillah dan abdullahi dan utba dan mas'ud ubaidillah dan utba dan ubaidillah dan abdullahi dan utba dan mas'ud wato jika ne ga dan uwan abdullahi dan mas'ud eh utba dan mas'ud dan uwa ne ga abdullahi dan mas'ud shahararren sahabin nan to shi wani ubaidillah din malam ibn shihab a hadisin jikansa ne shi utba ɗin ubaidillah ɗan abdullah ɗan utba an abihi daga babansa abdullahi ɗin kenan ɗan utba ɗan mas'ud yawa anna umar min al-khattab ce umar ɗan khattab su'ila anil mar'ati an tambaye shi game da mace wa ibnatiha da yarta min milkil yamini waɗanda suka kasance na mallakar hannun dama wato kuyangi kenan da aka mallake su tuɗa ihdahu ma ba da al'ukura wai hukumci ko halaccin a sadu da ɗayarsu bayan ɗaya mutum ɗaya ne yake mallakarsu kuma duka a ce ya sadu da wannan sannan kuma ya sadu da wancan faƙala umar sai umar ya ce ma wahibu an akhbarahu ma jami'an ba zan so in sadu da su ba ga baki ɗaya khubru anan shine wada taku wato saduwar da ake nufi ba zan so in sadu da su ba baki ɗaya wani hahu an zalika sai ya hana wanda ya tambaye shi ɗin game da yin haka ɗin ya hana shi daga yin haka ɗin duka mallakarsa ne sun halatta gare shi amma dai a lokaci guda a ce ya taɓa su duka bai halatta ba yana son ɗaya a cikinsu to sai ya haramta ɗayar a kansa ta fuskar aurarwa ko sayarwa ko ba da ita ko kuma yanka mata fansa ta yadda dai ba zai halatta ba ya taɓa ta bai ishe shi ba kawai ya ci a'a kawai zan tsaya a iya wannan ɗin domin idan ya barta a haka wani lokaci sai ta raya masa kuma ya taɓa wancan ɗin ma akhbarahuma ne kuskure ne kuskure ne wannan din eh ma uhibbu an akhbarahuma ba zan so in taba su ba in take su ba duka eh khubru din anan wada'un ake nufi ta a taki mace saduwa da ita kenan ba zan so a ce an akhbarahuma in take su ba jami'an duka ba zan so in sadu da su duka ba ya hane shi daga haka وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن زعيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما مالك يا سمو daga ibn shihab shi ma wannan asarin daga kabisa dan zu'aib cewa wani mutum ya tambayi Usman ibn Affan khalifa na uku kenan game da yan uwa biyu mata nan milkil yamin na mallakar hannun dama ku yangi kenan hali yujma'u bainahuma shin za a hada tsakanin su ma'ana a taki wannan a taki wancan zai halatta faƙala usman sai usman bin affan ya ce ahallathuma ayatun wa harramathuma ayatun ce to wata ayata alqur'ani ta nuna halal suke wata kuma ta nuna haram suke kamar shi dai ya dan samu iskali a game da wannan misali ayat da ke cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to wannan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to cewa ko abinda wato Allah ta'ala ya yabi masu kiyayewa muminai cewa suna tsare al'aurorinsu sai ga matansu da abin da hannayensu suka mallaka to wani kaga a sake ne a wannan dai babu wani ƙaidi a nan za a iya cewa to ko da ‘yan uwan juna ne misali ba za a iya fahimta a wannan ayar kamar sun halatta to amma kuma ya aka koma ayar wa an tajma'u bainal ukhtain shi kuma sai ta ba da ma'anar haramtawa yauwa to shi yasa dai bai yanke ba shi abin sai ya ba da fatuwar da iskali a tattar da shi ya ce amma fa amma ana amma ni fala uhibbu an asna a zalika ba zan so na yi hakan ba ni kan ba zan so na yi haka ba kamar da dai umar radiyallahu anhu ya ce a ba zan so in sadu da su duka ba shi ma usman ya ce shi a wata aya sai kaga kamar halal ne wata aya kuma kaga kamar haram ne to kaga shi ya zama mushtabi a gurinsa yana da kokonto ce saboda haka ba zan so na yi haka ba ƙala mai ruwayar ya ce fakara da min indihi sai mai tambayar ya fita daga gurin usman bin affan falaki ya rajulan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai ya gamu da wani mutum daga cikin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasalahu an zalika sai ya tambaye shi game da hakan a wasu maganin an ce Ali bin Abi Talib ake nufi kamar yadda shi ma Ibn Shihab yake faɗa sai ya tambaye shi game da haka faqala sai ce law kana li min al-amri shay'un yace da a ce ina da wani abu na al'amarin shugabanci da a ce ni ne shugaba sun mawajattu ahadan fa'ala zalika sannan na samu wani ya yi haka ya mallaki koyangi guda biyu ya da kanwa kuma duka yana taba su wai gadararsa mallakarsa ne ba da aure ba ne to na samu wannan laja'altuhu nakala to da na sanya shi wato wanda zan masa horo na buga misali yawa jaza'a mai makasa ba nakala min Allah yawa nakal shine ukuba wato zajira horon da zai tsananta misali tsawatar wanda zai zama abin misali zan yi da zan yi wa wanda duk yayi haka wani abu da duk wanda ji labari zai kiyaye ba zai sake ba kaga wannan barara na nuna cewa itikadinsa haramun ne don ba za a yi ukuba ba akan abin da yake makaruhi ne kawai balle ma abin da yake halal ne kaga anan sai na ali ali bin abi talib ya yi gargadi kenan cewa ko kuma ya nuna haramcin haka din qala ibn shihab ibn shihab yace urahu ali ibn abi talib ina ganin ko ina zatan ina zatan wannan sahabin da aka tambaya din shine Ali ibn Abi Talib aka Ibn Abdul Barri shi ma ya karfafa haka din har ma yake cewa abin da yasa shi mai ruwayar bai ambata sunansa sarahatan ba saboda yana daga cikin irin mutane da suke goyon bayan Banu Umayya su kuma ba sa shiri da Sayyidina Ali sosai ba su kama son faɗa sunansa ba a zahiri wallahu alam to dai wannan asari shi ma yana nuna cewa bai halatta a yi hakan shi ne daɓin za a fahimta lokacin da ake mallakar koyangu baya halatta mutum ya haɗa ya da kanwa wato duka ya taɓa su baya halatta a lokaci guda kenan amma da misali a ce ya rabu da wannan ya taɓa 'yar uwar amma ta rasu ko kuma a yanzu ba ta hannunsa ya sai da ita ko ya aurar da ita ga wani ta yanda bai da za a yi taɓa ta to kaga kenan shi ma taharimin nemo a ƙatun tunda kowa aure ma haɗawa ake wato a lokaci guda ake nufi amma idan bayan wannan ta rasu a za a iya auren ƙaurar kanwata koyarta ko kuma in auren ya rabu ta halatta ga wani za a yi auren ko ba ta yi aure da wani ba inda ta fita daga idda ko ta yanda yanzu ta haramta gare shi yauwa ita matar tasa yanzu in ba an daura wani aure ba to in ya ga dama zai iya kin sake dawo da ita ya wuri kanwata ko yadda tunda ba haɗawa ba ne to haka yake akwai yangin wa da sani an malikin annahu balagahu عن الزبير بن الأوام مثل ذلك يحيى بن يحيى الليثي yake cewa daga maliki cewa ya samu labari daga Zubair ibn al-Awwam wannan babban sahabi cikin wannan sahabbai goma da aka musu albishir da aljanna to shi ma ya faɗi irin wannan fatuwa Zubair ibn al-Awwam Kala malikun, maliki ya ce, fil'amati ta kone inda rajuli yana fatawa a game da baiwa da ta kasance a wurin wani namiji. Fai sai buha sai ya taɓa ta, ya sadu da ita ake nufi. Sun mayuridu an yi sai ba oktaha, sannan kuma yana son ya taɓa ‘yar'uwarta ma, ta fuskar mallaka ɗin, ina halata hillu lahu. cewa to ‘yar'uwar tata da ya mallaka ba za ta halatta gare shi ba, hatta yi harrima alaihi farja uktiya, sai ya haramta wa kansa farjin ‘yar'uwar tata ta farkon kenan, yawa wacce ya riga ya taɓa ɗin, to sai ya yi wani abu da zai sa yanzu kan ko yana bukata ma ba zai yi ba, ba zai batta a cikin mallakarsa ko kuma damar iya taɓa ta ba. ita wacce ya fara tabawar ita ce zai nesanta a barinsa yana son ya taba wacce bai taba tabawar ba don kar ya zama ya hada su saduwa a mulki a mallaka da mallakar sai ta zama kamar igiyar aure ne yawa bi nikahin da aurarwa ya aure da ita ga wani ai kaga bai halatta ya taba ta ko yawa au ata au itaqatin ko yantawa ya yanta ta shi kenan ba kare bin da mu ta riga ta samu yancinta ta zama tamkassa ko kuma dai tana da yanci ko da dai bata kai shi shi maulanta ne amma dai ya ce kaga anan ba za ta halatta gare shi ba sai dai in sun yi aure auki ta batin ko kuma ya yanka mata fansa da za ta biya da yanto to wacce take biyan fasa ita ma mai mamallakinta mai wanda ya kamata fansa ba zai taba ta ba da da dai bata fita daga bautar ba amma dai kuma in yayi haka to ya killace kansa daga ita koyarwa wacce ake ce mota katun ila ajalin wacce aka mata alkawarin yanci zuwa wani ajali idan ajalin ya matso yawa to duka irin wannan yasa ya ce au ma ashbi hazaliku abin da ya kama da haka zai iya kyautar da ita ko ya sadakata duka abin da ya dai au ya zawujuha ko kuma ya aure ya aurar da ita aw ya zawijuha abdahu ko ya aure da ita ga bawansa wani bawansa aw gairahu aw gaira abdihi ko kuma wani ba wanda ba bawansa ba to sai dai yayi daya daga cikin waɗannan abubuwan wato makasudi dai in yana mallakar yan uwa ya da kanwa misali ya riga ya taba kanwar koyar dayar ma yana son taba ta to wace ta wace fara tabawar to sai ya yi wani sababin da zai sa yanzu bayan ya taba wannan ko da yana son ya taba waccan ta farko ba zai halatta gare shi ba raga bai hada su a halaccin tabawa da mallaka a lokaci guda ba shi ne abin da yake nufi sun yi wannan bayani a littafin furu'a na fiqhu kamar risala da makamantan wato dai kamar yanda ba a hada yan uwa a igiyar aure a take su duka Allah ya haramta to hakanan a mallakar hannun dama ma ya haramta sunna ta haramta wannan faɗin ma'anar ruwa an tajma obainal akhutaini ya hada har da koyangin ma sai matsala ta gaba makamanciyar wannan annahayu an an yusibar rajulu amatan kanat li abi hani a barin a ce mutum ya taɓa wata kuyanga wacce da ta mahaifinsa ce wato mahaifinsa ya mallaki kuyanga ko mahaifin nasa ya taɓa ta ko ya yi yunkurin wato ya ji daɗi da ita ko da bai kai ga saduwa ba da wannan ba ta halatta ga ɗan daga baya ko da bayan mutuwar uban gabaki ɗaya ba za ta halatta ba kamar yadda ba zai auri matar baban ba hakanan ku yangar da baban ya taba ya tama ba za ta halatta gare shi ba a dasani ya haya an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-khattabi wa haba libnihi jariyatan faqala la tamassaha fa inni qad kashaftuha imamu yahya yake cewa daga malik yake cewa ya samu labari bai faɗi wasu ɗarsa ba dai a labarin cewa umar ɗan haɗa ya bai wa ɗansa ɗan ba a bayyana wane ne ba yana da ‘ya'ya irinsu abdullah ubaidillah da makamantansu ya bai wa ɗansa wata kuyanga faƙala amma ya ce masala ta masa karka taɓata karka taɓata ta zama mallakarta dai hidima da wasu abubuwa za ta iya maka amma karka taɓata karka yi sadaka da ita fa ne karka shaftuha domin na taba yaye jikinta wato na gani da nufin jin daɗi ko mai kama da haka saboda haka kada ka taɓa ta kaga wannan ba ma yana ya sadu da ita bane amma dai tunda mallakarsa ce ya yaye jikinta ya gani to abinda ba zai halatta ba sai sababin mallakar ko yawa wanda daidai ne ma a lokacin ya sadu da ita amma dai bai yi ba to shine yake gaya wa ɗan ya ce to kada ya taɓa ta tunda wannan abu ya gudana tsakaninsa da kuyangar kenan ko da wato istimta'i ko talazzazin bai kai ga jima'i ba in ya gudana daga mahaifin to ta nisanci shi ɗan haka ma akasin haka in daga ɗan ne shi ma dai ta nisanci uban وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله بن عمر آآ آآ سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبس فلم أنبسد إليها مالكي yace daga ya rawaito daga abdurrahman rahman dan mujabbar yake cewa salim dan abdullahi wato salim dan abdullahi dan umar kenan tabi'i ne cikin faqihan madina ya baiwa ɗansa jariyatan wata koyanga faƙala sai ya ce masa la ta ƙarfa amma kada ku kusance ta da neman jin daɗi fa'inni kad arattuha domin lallai na buƙace ta domin saduwa falam an basit ilaiha amma dai ban samu karsashi zuwa gare ta ba ban na shaɗantu zuwa gare ta ba ban sadu da ita ɗin ba dai amma na yi yunƙurin haka don haka karka taɓa ta ya yi kama da abinda kakansa ya yi kenan ko? to da wannan ya hana shi wannan duka yana nuna cewa ko da dai yunkurin saduwar ne aka samu kawai da kai ga saduwar ba tsakanin kuyanga da mahaifi to bai halatta ɗa ya ainihin taɓata da mallaka kai ko da aure ma to haka na yin ɗa ne ma yi hakan ba ta halatta ga uba hukuncin ɗaya ne wata sani an malikin an yahayan mai sa'idin an na aba na hashalibin al'aswadi ƙala lilƙasimin ne muhammadin in ne ra'aitu jariyatan li mun kashifan anha waya fil kamari fajalasu min ha majalisar rajuli min imra'atihi faƙalat inni ha'idun فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يدوها فنهاه القاسم عن ذلك maliki ya ce wato ya rawaito daga yahaya dan sa'id cewa wani mutum mai suna abu nashal ibn al-aswad ya fada wa kasim dan muhammad ya ce inni ra'aitu jariyatan li lalle na ga wata koyan gatawa mun kashifan anha tufafinta sun yaye a barinta wato mun kashifan anha siyabu hakin tufafinta sun yaye anin a barinta na ga tsiraicinta kenan wai fil kamar kuma tana cikin farin wata wajen lasu min ha na lalawa na ilai rajin fajalastu min ha majalisar rajuli min imra'atihi sai na zauna gare ta mazaunin namiji ga matarsa wato na zo kusa da ita gabanta da nufin zan sadu da ita faƙalat sai ta ce min inni ha'idun lallani mai haida ce kaga wannan bai halatta ba kenan faqumtu falam aqrabaha ba'du sai na tashi na barta kuma daga nan ban sake taba ta ba kaga wannan yunkuri ne kamar yanda yazo a wancan riwaya wancan asari ban taba ta kuma bayan har izuwa yau shine falam aqraha ba'du falam aqrabaha ba'du afa ahabu halimni ya dauha to yanzu wato zan iya bada ita kyauta ga dana ya sadu da ita fana hahul kasim an zarika sai kasim ya hane shi daga wannan ita a tun da har ka yi yunkurin wannan saduwa da ita bai yi ba ba za ka ba shi ita ba ba za ta halatta a gare shi ba ba sai an samu saduwar hakika ba kenan shi ne abinda waɗannan ruwayon suke nunawa ko da yunkuri ne na a sadu ɗin amma dai bai tabbata ba ko wani talazuri ko da taɓawa da sauransu to wannan ya isa ya hana ɗa saduwa ko istimta'i da kuyangar da babansa ya yi haka da ita وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي أبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال عبد الملك لمروان كان أروأ منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة daga malik daga ibrahim ɗan abi abla daga abdulmalik ɗan marwan wannan sarkin na banu umayya tabi'i ne kuma babban malami ne a cikin tabi'ai to shine ya baiwa wato wani aboki nasa ko mutuminsa wata kuyanga sun mas'alahu anha to shine sai ya tambaye shi game da ita wannan kuyanga da aka baka mai labarinta ne faƙala sai ya ce ƙada hamamtu an a haɓa halibin ya ce na so na yi nufin in ba da kyautarta ga ɗana five albiha kaza wa kaza ya yi abu kaza da kaza da ita faƙala abdulmalik sai abdulmalik ɗan marwan ya ce masa lamarwanu kana arwa minka wallahi marwan ɗan hakan ya fi ka tsantseni babansa kenan shine abdulmalik ɗan marwan shi marwan ibn al-hakam wasu ce tabi'i ne ƙarami irin su abdullahi zubair wasu kuma suka ce a babban tabi'i ne bai jikin manzo Allah sallallahu alaihi amma dai ɗansa abdulmalik wannan tabi'i ne kaulan wahid yace wallahi marwan ya fi ka tsantseni wahaba libnihi jariyatan ya bai wa ɗansa wata kuyanga sun makala sannan ya ce masa la ta karama kada kusance ta kada kusance ta da saduwa ban ne kadar aitu saƙa hamun kashi fatan domin lallai na ga ƙwabirinta a yayi a buɗe to sai ga wato ganin wannan kadai lalai zai iya motsa sha'awarsa to ko ya zai yi wani talazzuzi to iyakar wannan yana ganin haramci ko ta shubha ta shiga ta yadda ba zai halatta wa ɗansa ita ba to shi la'alla abdulmalik ɗan marwan ya fahimci cewa ba za a rasa wani abu shigin irin wannan da ya gudana tsakanin ita wannan kuyanga da shi mutumin da ya ba shi wannan kuyangar ba to duka da wani maganganun suna nuna cewa ba wai ma sai hakikanin saduwar ta auku ba ko da muqaddimat ababen da za su janyo ko su motsa su kusanto da saduwar ko da iya wannan ne ya auku daga mahaifi to ɗa ba zai halatta gare shi a ya ji daɗi ko ya sadu da wannan kuyanga ba to aka haka kuma haka abin yake ko da ainihin wato wata haka da yake a mallakar kuyangi ɗin haka yake to wannan duka matsaloli ne waɗanda a wancan zamanin kamar yadda ake batun aure haka ake batun mallakar kuyangi da galibin mutane waɗanda suke da dama suke da wadata da yawa suna da kuyangin suna da bayi yanzu ne waɗannan zamuna da yake babu bayin sai mutum ya ga kamar karatu ne na wani abu da ya riga ya shige amma wancan lokacin abu ne wanda yake dole sai an yi shi saboda kullum ana cikinsa annahyu an nikahi imai adil kitab matsala ta goma sha shida karkashin a kitabun nikah hani daga auren koyangin adil kitab Allah madaukin sarki ya halatta auren yayaye daga ahlul kitab ahlul kitab sune yahudawa da nasara ma'ana kiransu ahlul kitab su mutane ne da Allah ya saukarwa annabawansu da littattafai suna kan shiriyar littattafan daga baya suka lalace suka gurɓace suka sake mafi yawan karantarwar littattafan suka cancanza wasu abubuwa ma da yawa amma dai suna danganta kansu zuwa ga littattafan ta Allah don hikimarsa da mashi'arsa a shari'ar ba don wai ba kafirai ba ne ba su kafirai ne su kuma ya yi musu narko da shiga wutar jahannama inna lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaikum sharrul bariyya ba ku kwanto kan wannan nasoshi duka na alkur'ani da hadisi da ijma'in musulmai ya tabbatar da cewa ba yahude ko ba nasare kaman mushriki mai bautar gunki ne wajen dawama a wuta to amma dai sai Allah ya halatta aurensu da kuma cin yankansu da nasan alkur'ani to amma waɗanda aka halatta ɗin a aure su ‘ya'yayensu ne ba ku yanginsu ba idan mace ta haɗa sifa biyu ta kafirci da kuma bauta to ba ta halatta ba a yanin sadu da ita akan haka ko da aure ne ko da wato ko da bai halatta aure ta ba baiwa ce kuma anin wato kafira ce to sai in ta zama ya to shine anan yace hani daga aurar ku yangin alul kitab sai ƴaƴayensu ƴaƴayensu sun halatta abinda wasu ke cewa a yanzu ai babu alul kitabi duka wannan gafala ce yanda kake ganin su a yau haka suke tun lokacin da shari'ar ta saukama yauwa sai dai abubuwan da ba a rasa ba kuma da suka yau da gobe suke shigarwa amma asalin dai aƙidun ai ɗaya ne inda ƙur'ani ne ke ba mu labari da ƙarƙafar da zai ƙalo inna la salu salasa ko wa qatil yahud wa qatil yahudu uzair ibn allah qatil nasara masih ibn allah ka gani da sauran ire-iren abubuwan da suka faɗa na aƙida su jigon cewa annabi isa dan Allah ne ko na ukun Allah da karkafar da zai kalu inna la salu salasa duka dai tun kafin qur'ani ya sauka ma suna faɗin wannan to kaga shine jigon to har yau kuma shine jigon aqidin sai dai bidiyoyin da suka karu kamar suka faru a musulmai ma to saboda haka malaman masabobi duka sun tafi akan cewa lallai alkitabi su ne masu wannan asalin wannan addini to auren su ya halatta duk da dai ba wai ana karfafawa da yin su yin sa ba musamman ma malam suke cewa ga wanda ya zama ba mai kwari ne a cikin addinin ba akwai tsoron kada su rinjaye shi ko su raunanar da shi to amma dai asalin abin da Allah ya shar'anta ba a inkarin sa to shine qala malikun imam malik ya ce لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية بايا هلتا أوريكو ينغا بيوا بيهودية ko ba nasariya baya halatta a yi wannan ba yahudiya ce ita ko ba nasariya sannan kuma ga ta baiwa yana la tabaraka wa ta'ala ya kulu fi kitabi domin Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa cikin littafinsa inda yake ƙidayo matan da suka halatta wato a aure su ya ce walmuhsanatu minal mu'minat kuma an halatta muku yantattu yayaye daga muminai mata muhsanat a nan ba wai katanga goma ba a muhsanat wato waɗanda suke yayaye ne minal mu'minat daga mu'minai kaga ita ku yanga wato ba aurenta sai da sharaɗi ko ba ka ba za ka aure ku yanga ba sai da sharaɗin rashin iya auren ya ko ba haka ba da kuma tsoron darura kamar da makaranta a baya walmusanatu min allazina utul kitaba min qablikum da kuma yayaye ba ku yangi ba daga waɗanda aka ba su littafi gabaninku yantattu su fa hunna alhara'iru min alyahudiyyati wan nasraniyyat to ana nufin yayaye ba ku yangi ba daga yahudawa da kuma nasara nasarawa almusanatu min allazina utul kitaba min qablikum yantattu ko yayaye daga yahudawa da mata na yahudu da kuma mata na nasara wannan shi ake nufi saboda haka baya halatta kenan aure baiwa ta daga yahudawa ko nasara wa qala allah tabaaraka wa ta'ala kuma allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa man lam yasadi minkum dawlan an yankiha al muhsanati al mu'minati فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات kuma wanda baya da iko cikinku iko na wadata yawa yadda zai auri yantattu muminai ya muminar bai da ƙarfi da wadata da zai iya biyanta sadaki ya ɗauki ɗawainiyoyinta na ya tunda akwai bambanci tsakanin salon rayuwa da ɗawainiya ta yayaye da kuma kuyangi to fami ma malakat aymanukum to yana iya aure daga abinda hannayenku suka mallaka ku yangunku amma min fatayatikumul mu'minat daga ku yanginku mu'minai kaga wannan ma nuna mu'minan yawa yawa yawa wato su kar su zamanto ku yangi ne kuma ba musulmai ba ko ba haka ba can ma kaga yace wato wal musanatu min allazina ukhta min qablikum su zama yantattu yawa saboda haka in baiwa ce to sharaɗin in ma da larura a aure ta to sharaɗin ya zama musulma in ko ba musulma ba ce alkitabin ce to sharaɗi ne ta zama ya ba baiwa ba ma ba za ta haɗa ita kuyanga ce ba sannan kuma ba mumina ba alkitabi ce ba kuma aure ta aka dama mushrikai da majus ba su halatta ba su aslan yawa fahimdal ima'ul mu'minat su ne kuyangi mu'minai yawa kuma ce zalika liman khashiyal anata minkum wannan din ma kuma ga wanda auren ku yangi mu'minan ma to ga wanda yake jin tsoron aukawa cikin alfashin zina qala malikun imam malik ya ce imam malik ya ce fa inna ma ahallallahu fi ma nura Allah ya halatta ne cikin abin da muke zato muke rinjayarwa nikahal ima'il mu'minat auren kuyange muminai yawa inda larura bukata mai tsanani ta ayi haka ne shi ma in babu bai halatta amma dai ko da larurar ba a halatta kuyange a kuma alul kitabi kuma da sunan aure ba da sunan aure ba da mallaka ba walam yahlil nikahu imai ahlil kitabi al-yahudiyya wan nasraniyya amma bai halatta ba ko bai halatta auren koyange na alul kitabi ba wato bai hudiya ko ba nasariya tana baiwa kuma ga ta kafira alul kitabi ba ta hada illolin guda biyu ba sannan ta halatta aure ta haka amma sai imam malik yayi wani wato karin bayani ya ce kala malikun wal amatul yahudiyyatu wan nasraniyya tahillu li sayyidiha bi milkil yamin kuyanga ba yahudiya da ba nasariya baiwa ba yahudiya da ba nasariya tahillu li sayyidiha bi milkil yamin tana halatta ga mai mallakarta amma ta sanadin mallaka din amma ba za a aure ta ba wani ba zai aure ta ba ainihin a matsayinta na baiwa kuma kuyanga kafira game da aka ambata amma in shi ne mamallakinta ba da aure ba tunda shi ba zai yi yana mallaka ta kuma yana aurata ba mallaka ba za ta haɗu ba da aure a lokaci guda yan mutum yana so tsakaninsa da baiwarsa ya zama aure ne ba sadaka ba to sai da yan tata yawa sai yan tata to sai ta halatta gare shi ta zama matarsa amma ba zai yi koyan gasa ce matarsa ce ba in bai yanta ta ba kuma to sai dai ta zama sadaka a matsayin koyon gasa amma ko hakan aka yanta da shi yantattu ne tun da shi ne mai mallaka in shi ɗin ɗa ne yawa ba bawa ba walahil waɗu amatin majusiyatin bi milki lemin amma bai halatta ba saduwa da baiwa ba majusiya da mallakar hannun dama wato ba ahalul kitaye ba ce ita ba mujusu ya ce tsafi take da sauransu addinai da yi mabambanta na shirka na kafirci iri daban-daban wanda ba yahudanci ko nasaranci ba take yi to ita ba maganin a aure ta dama yawa tunda ahlul kitab ma ba aure ta ba tana kuyanga to ballatana ba majusiya mushrika to amma ita ahlul kitabi mai ita zai iya sadaka da ita ko da tana kuyanga a matsayin sadaka a matsayin amma ko da ta fuskar sadaka din ma in dai ba majusiya ce ba ba ahlul kitabi ba to wannan ba ta halatta wannan sai dai ta yi hidimar ainihin ɗawainiyoyi na wato bauta ɗin da ake yi amma dai banda maganar kwanciya da ita wannan bai halatta ba duka kenan ahalul kitabi sun halatta yantattunsu ainihin a aure su ɗa ko bawa in sun yadda ya aure su ya halatta musulmi ya aure su amma banda wato kuyanginsu wayannan bai halatta a aure su suna kafirai alul kitabi sannan kuma suna kuyangi wannan bai halatta ba hakanan majusawa mafi tsananin ma kenan amma alul kitabi suna halatta ba da zimmar aure ba da zimmar mallaka ga musulmi ya halatta ya sadu da isu da su amma majusawa da sauran mashirikai su ba a aurarsu a hakan kuma ba ma a sadaka da su su sai dai a mallake su kawai domin hidima sai ran da suka musulunta haka malamai suka ce wadda ta yi ridda ita ma ita ce malamarin ta fi muni wacce ta yi ridda musulma ce da kuyangar sai ta yi ridda to wannan kaga dama hukuncin Allah shine a kashe ta in bata dawo ba to in ma bata dawo din ba ko kuma ba a hukuncin to ta haramta anin ko da ta fuskar mallakar hannun dama ne to ta haramta ga ainihin mallakinta don ta zama daidai da majusawa da mashirikai balhe sharru minu don murtaddi shari'a tana jin zafinsa kuma tana son hukunta shi fiye da kafirin asali kowane iri ma to Allah ka tsare mu fi matsala ta gaba ma ja a fil ihsani babin wato abinda ya zo game da katangewa wato shari'ar musulunci ta rattaba cewa in wani ya aikata laifi na alfashin zina in ya zama katangage wato ya taba aure kaga rajmu za a yi masa kamar da inganta a hadisai da yawa an ce an saukar da wannan ma alƙur'ani amma aka shafe lafazin hukuncin kuma aka tabbatar da shi to amma akwai sharaɗi wanda duk wato za a masa wannan hukunci dole sai ya zama muhsan to shi ihsanin shine a yi aure sahihi kuma a sadu da matar da wannan auren saduwa halattacciya ya ce haddasa ne an malikin a nimni shihabin عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولاة الأزواج wato daga malik daga ibn shihab daga sa'id ibn al-musayyab annahu qala ibn al-musayyab sa'id ibn al-musayyab yace al-muhsanatu minan nisa' katangaggu daga mataye hunna ulatul azwaji su ne waɗanda suke da maza ko kuma suka taɓa yin aure ko da ba su da mazan wayar ji'u zalika kuma wannan magana tana komawa ila anna la harama zina cewa Allah ya haramta zina wato idan ana kallon da Allah ya haramta zina ya rattaba kuma hukunci akan mazinata nasan alqur'ani ya nasanta cewa azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda to wayannan sunna ta fassara cewa waɗanda ba saba aure ba ake nufi ma baligai ne sa musu bulala ɗari sunna kuma ta ce a bakuntar da su amma imam malik a mudawwana an nakanto yana cewa ba wai kawai a ce su tafi gari kaza ko a kai su gari a sake su ba a je a killace su a tsare su shekara guda domin yan sakinsu kawai za a yi za su yi fiye da abinda suka yi a nan to to amma idan waɗanda suka yi aure ne suke da aure to haka hadisi ya zo la hillu dama mur'in muslimin illa bi da salasin as-sayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'a to kaga wannan hadisi na nuna cewa jini baya halatta sai misali wanda ya taba aure shine sai muhsan din kenan ya taba aure aure sahihi ya sadu da matar saduwar da za ta wajabta wankan janaba magibul hashafa ya samu iyawan ko babu inzali shikenan ko iyawan ya taɓa faruwa a rayuwarsa auren ya rabu shi da ita duka sun zama muhsanai yawa sai a musu hukunci a risala an faɗa ku yawa ya jero wajen hukunce-hukunce goma sha biyu zuwa sha uku wanda magibul hashafa ke jawowa to wannan yana daga ciki alkawaninul fiqhiyya da zo daidai wannan maganar abinda magibul hashafa ke wajabtawa na hukunce-hukunce a fikon musulunci sai da ambaci matsaloli hamsin wannan yana ciki ibn juzai almaliki haka ya kirga su to sharaɗi ne dole sai an samu wannan to sannan wanda ya wannan ko namiji ne ko mace to sai a masa harajin a jefe shi kamar yadda hadisai da dama suka nuna a taɗaɓekin annabi sallallahu alaihi wasallama na shi haddin mazinata wanda misali kaga saurayin nan da ya zina da matar mai gida aka ce babansa wato wasu suka ce jefe shi za a yi ba sani ba ya ce a to shi zai ba da awaki guda ɗari har da baiwa don a bashi to da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka tambayi wasu masana kafin ma aje ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a ba haka bane ai shi tunda matashi ne bai aure ba to saboda aka bulala ɗari za a masa ba za a karɓi wannan dukiya ba a madadin amma ita matar tunda matar aure ce an tura aure su ya je ya tuhume ta in ta amsa laifi a jefe ta kuma da aka tuhume ta aka ta amsa laifi kuma aka jefe ta to kaga an bambanta hukuncin wanda duka an yi wani وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحسنته مالك يا نقلتو daga ابن شهاب ابن شهاب ya samu labari daga Qasim dan Muhammad dan Abubakar yawa annahuma kana yaqulan cewa sun kasance suna fada wato ibnu shihab din malaminsa da kuma qasim dan muhammad malamin malamin shi ibnu shihab din shi ma idan yana gaba da shi a tabi'anci to su biyun sukan ce idza nakala hurul amata idan da babawa ba da ya auri baiwa darura auren baiwa ta same shi ya aure ta fa masa kuma ya taba ta masu anan saduwar ake nufi yawa saduwar da akalla za a samu iltikawa kitanayin yawa to fa kada sanadu to ta katange shi ta mai da shi magidanci da haka daga yanzu har zuwa mutuwa an an kama shi da laifin zina ya tabbata da ikirarinsa ko shaida to wannan rotse shi za a yi da duwatsu har mutuwa shi ne mana asanar hudu ya ce ƙala malikun imam malik ya ce wa kulluman a daraktu kana ya ƙolu zalika malik ya ce duk malaman da na riska ko malamansu duka tabi'ai ne kana ya ƙolu zalika yakan faɗi haka in akwai tabi'an tabi'ai to manya ne dukansu waɗanda na riska suna faɗin wannan to sinul amatul hurra iza na ka hafa masa baiwa tana katange ɗa idan ya aure ta kuma ya taɓa ta ba za a jingina cewa ai matar tasa baiwa ce ba saboda haka har yanzu yana nan a saurayi wato wanda bai taɓa aure ba tun da dai da aure wato ya taɓa ta ba wai da mallakar hannun dama ba to wannan ta mai da shi wato katangagge wani ina jin ibn rashid shine yake cewa shurudul ihsani sittun atat wa khuzha min an-nas mustafhima yace sharuɗan mai da mutum muhsan guda shida ne ka karɓe su daga bayanin mazhaba bayanin mazhaba ne shine nassin ba nassin alqur'ani ko hadisi ba bulugun wa aklun wa hurriyatun wa rabi'uha kaunuhu muslima nikahun sahihun wa wad'un mubahun mataktan la shartun falan yurjama bulugun ya zama baligi in ba baligi bane ba zai yi ba ma'ana in ba baligi bane ba a masa haddi ba ko da mabulala ɗari ba za a yi ba sai baligi sai dai a masa ta'aziri a ladabtar da shi wa aklun ya zama mai hankali in ba mai hankali bane kaga ba mukallafi bane yawa sai dai ayi kokarin kange shi kada ya dinga irin wannan barna wa hurriyatun kuma ya zama ɗane ba bawa ba bawa ko da babba ne ko da ya na da aure ya haifi ya'ya da yawa saboda na kasu da bawa ke da shi shi ba katangagge ba ne asali haddima da za a masa rabin na ɗa wanda yake saurayi bulala hamsin ne za a masa ko da yana da yaya warabi'u na hudun kaunuhu musulma ya zama musulmi to amma cewa kaunuhu musulma din nan akwai ja a kansa saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haddi akan yahudawa ko ba haka ba yawa da aka kawo masa ba yahudi da ba yahudiya sun yi lalata laifin ya tabbata kaga ya musu haddi sai kuma da daure su da hujja a littafin su dama neman ainihin su bauɗe ne yasa suka kawo to a dubo littafin su aka tabbata kuma ya musu wannan hukunci yawa sannan nikahun sahihu dole ya zama auren sahihi ne aka yi idan da auren mut'a ne dama gurɓatacce ne shi ya samu gurɓatacciya irinsa suka yi auren mut'a ba aure ne sahihi ba tunda ba aure ne sahihi ba zai sa ya zama muhsan ba a dai abin da malikiya suke fahimta yawa sannan kuma ya zama an samu saduwa ingantacciya halattacciya waɗin mabahun yawa in ya zama ya sadu da ita matar da ya aure ta sai sadu da ita amma liwaɗiye da ita ba sahihiyar saduwa ba ko kuma ya sadu da ita tana cikin jini wadda aka hana duk waɗannan abubuwan iya su suka faru daga nan ko bai sake wani auto har yanzu bai bar magana ihsa wato cewa matashi bane saurayi bane ba amma dai waɗannan shanu sun auku to ya zama wato muhsan wallahu alim qala malikun maliki ya ce yusinul abdu alhurrata idza masa hadhi nikahin bawa yana katange ya idan ya taba ta da aure bawa yana katange ya a wato eh bawa yana katange ya idan ya taba ta da aure tunda ya tana iya auren bawa in ta yadda eh kafa'a nazarin cewa shi bawa ne ita ya ce wannan damata ce inda musulmi ne ta ce ta yadda ta aure shi duk da cewa bawa ne babu laifi to in ta aure shi ya sadu da ita a matsayin aure to wannan ta mai da wato ta mai da shi bawan ya mai da ita kai katangagiya itan ta zama katangagiya ta zama katangagiya shi in kwaina nan a matsayin bawansa ba katangage ba wala tusinul hurratul abda amma ya yawa ba za ta mayar da bawa katangage ba illa an yi a cika wa huwa zaujuha sai dai in ya samu yanci yana mijinta ta da ta aure shi a matsayin bawa suna zaune ita ya shi bawa to duk haduwar da suka yi saduwar da suka yi kafin ya samu yanci ba za ta mai da shi katangagge ba yan wannan dan tsakani aka kama shi da laifi to haddin wanda ba katangagge ba za a masa to amma in ya yantu yana nan yana aure da ita faya masa haba da irki kuma ya taba ta bayan ya samu yanci to wannan in ya faru to shikenan ya zama katangage shi ma tunda saduwa ta auku bayan ya zama daidai da ita a wajen yanci yawa bayan faraka har kabla an yati amma an ya rabu da ita auren su ya mutu kafin ya samu yanci wale sabi muhsani to shi ba katangage bane hatta ya tazawwaja ba da itki har sai yayi wani auren bayan samun yancinsa waya masamra'ata kuma ya taɓa matarsa taba wadda aka ambata to shine zai zama katangagge qala malikun maliki ya ce wal amatu idza kanat tahta al baiwa idan ta kasance tana aure tare da ɗa sun mafaraka ha kabla an ta'atika sannan ya rabu da ita kafin ta samu yanci baiwa ce larura khawful anat khashyatul anat yana jin tsoron kada ya fada cikin zina shi yasa ya auri baiwa ai dama sharadin kenan ko to tana aure da ɗa sai ya rabu da ita kafin ta samu yanci wa'annahu la yusinu hani kawo iya aurensa da ita ba zai mai da ita katangagiya ba ko da san hayayyar wahiya amatun tana nan a baiwarta a ta tunka ba da ita ke sai in an aure ta bayan samun yancinta in ta samu wai sai ba ha zautu ha kuma mijinta ya taba ta ya sadu da ita bayan auren bayan yancin ba za ka isa to wannan saduwar ta bayan samun yanci da aure to wannan shi ne abin zai katange ta ta zama sai ba wato katangagiya ala maliku imam malik ya ce wal'amatu iza kana tatal hurri baiwa in ta zamanto tana aure da ɗa kamar dai wancan ɗin fata a tiku sai ta samu yanci waya tatahu tana aure da shi kabla an yi farika kafin ya rabu da ita innahu yusinuha e zai katange ta iza ataqat wa hiya indahu idan ta samu yancin yana tare da ita iza huwa asabaha ba'da an ta'tika inda in ya taba ta kafin ta samu yancin a bayan ta yantu ba da an ta'tika bayan ta samu yancin tana aure da shi ta samu yanci bai rabu da ita ba to in ya sadu da ita bayan samun yanci shikenan ta zama katangagiya wa qala maliku imamu malik ya kara da cewa kuma walhurratun nasaraniyatu wal yahudiyya ya ba nasariya da ba yahudiya ya e, wato an ce sun halatta ya halatta aure su ko yawwa wal amatul muslima da kuma baiwa musulma yuhsinna al muslima to suna mayar da ɗa musulmi katangagge ya zana kaha ihdahunna fa asaba in ya auri ɗayar su kuma ya taba ta ko ya sadu da ita na ganin za mu tsaya ana insha Allah sai a duba a hankali insha Allah Allah ya datar da mu galibin